الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته gaisuwa ta musamman tare da girmamawa da ƙauna da fatan alkhairi gare ku iyaye kuma jagorori na wannan wato zama a profesoshi na wannan jami'a irin su profesa junaidu na aliya an dama a cikin bokon an yi suna allah ya bada ɗaukaka kuma a cikin addini ma ana ta bugawa babban sakatare na masallatan wannan jami'a professor junaidu ni na san shi akan harkar addini na san shi da da'awa daga baya ma na gane cewa wani jigo ne na musamman a cikin harka ta ilimi a wannan jami'a Allah ya haɗa masa ni'ima guda biyu ta rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana Allah ya masa albarka yanzu profesa yake gaya mana din na wannan ainihin wato makaranta a cewa ya karantar da shi shekaru aru-aru wannan ba karamar falala ba ce muna godiya ta musamman da shi kansa din da ya ba da lokaci ya halarci wannan guri da shi kansa profesa jagora mss na wannan makaranta jagora a masallatai jagora kuma a ainihin wannan jami'a sannan kuma muna godiya ta musamman ga HOD shi ma a sha zaune da kuma amir na MSS na wannan makaranta da sauran manyan baki da masu na lissafo su duka ba da sauran manya-manyan baki ku ɗalibai kenan mazan ku da matan ku kafin na ce abin da zan ce a wallahi na yi farin ciki kuma na ji daɗi kwarai tun da za ku ga muna ta kuskus da shi Profesa Junaid ina masa tambayoyi ne akan wasu abubuwa da ba da ilimi a kai ban sani ba kuma ya kare ni cikin bayanan da ya mini sai na gane cewa wato mutanen da suke masu tsada ne a wannan makaranta suka haɗu a wannan ɗakin taro kuna cikin ruhi na wannan makaranta jami'atu bayero kuma kuna cikin al'ummar da ake son ku yi karatu kuma ku amfana da al'umma yanzu nake ce masa in dai bayanan da ya mana yadda na fahimce su ne to duk duniya babu wanda zai aiki a ko'ina a cikin ku ba mazan ku ko matan ku ba na biyu da ya ɗauki hankali na shine kasancewar an ce makaranta ce ta sciences a cikin wannan jami'a students ne na sciences abinda ake nufi da sciences a larabci shine al'ulum al'ulum zan yi bayani akan al'ulum to sai na ga kuna da himma sosai akan abin da ya shafi harkar addini da ilimin addini ɗalibanku ko sa'anninku da ku turo suka buɗe mana wannan guri da karatu alkur'ani ba normal karatu suka yi ba karatu ne na daban wadda a duk duniya ba inda ba za su je su yi wannan karatun ba kuma akwai kwarewa a cikin karatun shi dai yaro na farko da ya gabatar da karatu ya yi karatu ne da wata riwaya ta daban wanda ba a saba jinta ba amma mai ilimi yana iya ganewa cikin natsuwa jako yarinyar da ta zo ta rufa masa baya a sinan sharhi da bayani akan yadda karatunta yake ba da kanku da wato zakamin abin ya shige ku sai gashi kuna takabbara kun tabbatar yarinya nan ta iya karatu kuma kun tabbatar yarinya nan ta san me take yi akwai baiwar Allah a tare da ita abun mamaki kuma ɗaliba ce yar boko wannan yara guda biyu da wannan yarinya a ko cewa akai a department ko faculty na Quranic science suka yi wannan karatu wallahi sun cancanta musu kabara kaga wannan yana nuna mana wani sako ne cewa shi shi ilimin addini ko karatun boko mutum yake yi wato ba zai hana shi ilimin addini ba kabarbarin da kuka yi ta yi ya nuna kun ji daɗin karatun kuma ga ta mace duk da cewa na lura da wani abu ban ji kabbara ko ɗaya ba daga ɓangaren mata na san abin ne ya soke su ba sai na yi magana yau ai gaskiya ne wanda su ya kamata a ce su yi kabbara ko ba ka bane ba na saurara na saurara haka bai Allah ta gama karatunta ta je ta zauna Allah ce Allah sa ma sun ce wata sanda zama Allah ya muku albarka su ma daga baya dai Allah musu albarka to wannan yana nuna wani sako ne na musamman cewa an yi wani tanadi na wasu kwakwale na musamman a cikin idan an ce al'ulum zan fara magana ne akan wato wannan makaranta ta kutana ina ce makaranta ina nufin wannan ɗaliban ba ina nufin duka jami'ar bayero ba wannan waɗanda nake magana da su wato wani wasu ilmummuka ne da hatta a manya-manyan jami'o'in musulunci na duniya wanda jami'o'i ne na musulunci na duniya to ba a bar su ba a baya yanzu misali jami'a da tafi kowace jami'a girma da dadewa a duniya ita ce jami'atul azhar sharif azhar university ta fi shekara dubu ta fi shekara na dubu to abinda nake so ku gane daga cikin faculties da schools da suke functioning suke da ƙarfi a wannan jami'a duk da jami'a ce da ta gino akan ilimin addini to akwai wannan bangare naku na sciences duk likitoci na ƙasar egypt duk likitoci na duniya idan za a lissafa likitoci na duniya to dole sai an lissafa likitocin da suka yi karatu a wannan university kuma a wannan faculties na sciences amma abin mamaki duk likitan da ya zama likita ko wani nursing ko wani wanda ya karanta wani abu na sciences a jami'ar azhar to sharaɗi ne sai ya haddace alkur'ani sananne ne in dai likitan azhar ne kaga kaga dan medicine ne ko dan wane ne da sauransu to ko aiki yake maka tiyata zan ga yana karatun Qur'ani kuma bai hana sai aiki a America, Ingila, Gabon, Canada, China duk ko ina da ko ina ba sana abu na biyu a ƙasar Misra dole ka lissafa ƙasar Masar cikin ƙasashe masu tasiri a duniya wajen ilimi da na boko da na addini kun san wanda ya fi kowa daraja a cikin masu ilimi bayan masu ilimin addini malamai to shine wanda ya zama likita kowace uwa a ƙasar misira ƙoƙari take ta haifi ɗan da zai yi boko ya yi karatu daman ƙur'ani da hadisi daman wani a cikinsa suke ya yi karatun bokon nan sosai ya nuna yadda zai iya competition a duk duniya in ya ji ba inda ba zai iya magana ba ko ba zai iya aiki ba sai a samu likita likita yana cikin wanda ya fi kowa samun kuɗi a ƙasar misra likita yana cikin waɗanda suke da rufin asiri sosai a ƙasar misra kuma kowace uwa tana gurin ta samu ɗaya wacce take za ta zama mai ilimi wanda za ta samu irin wannan matsayi na karatu ƙauyancin da yake damun mu da gajeren tunani da yake damun mu da ƙarancin wayewa da fahimtar addini da suke damu a ƙasashenmu dangane da yin karatun 'ya'ya mata sukan Allah ya kubutar da su bai shafe su ba amma mu dai mun cutu ba ƙaramar cutuwa ba saboda misleading da aka samu wani mummunan jagoranci ko faɗakarwa da aka samu na wasu dangane da wata irin fahimta da suka yi wa ya mace da kuma ma yaran namu maza akan zaburar da su su nemi irin wannan ilimi da kuke kansa a yanzu wanda bayani na zai kawo insha Allah lacca ta za ta haɗa abu ne guda biyu ilimi na addinin musulunci da ilimi na zamani kenan in nace ilimi kaka ɗauka ina nufin kurin ka nemi ilimin ƙur'ani da hadisi kaɗai ba shi nake nufi ba duka biyu don ayoyin da zan kawo da hadisan da zan kawo suna magana ne akan ilimi generally da haka ba sai na ta maimaita na ce na boko na addini ba kawai in nace ilimi kawai da kai da ustaz da kowa duk tare da ku nake saboda da shi ne ɗan adam yake ginuwa ya zama useful a cikin al'ummarsa mai amfani don ko ƙur'ani ma kaga ce mana ya rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar menene abun bukata a rayuwar dan adam ya samu duniya mai kyau Allah bai hana a samu duniya mai kyau ba duniya ingantacciya ba sannan kuma lahirar ma a same ta mai kyau mai tsafta shine rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana sannan a ƙarshe Allah ya kubutar da dan adam daga azabar wuta kwalliyar guda biyu shi yan uwana dangane da ilimi Allah ya yi magana akan ilimi Allah ya yi magana akan masana da masanan addini da masanan ilimi na zamani duka Allah ya yabe su a cikin wannan babban littafi namu shine alqur'ani mai girma ayoyi masu yawa kasira mudi'a masu yawa masu hasken gaske hadiya masu shiryarwa malamai sun yi bincike a cikin alkur'ani Allah ya magana kan ilimi ilimi ilimi ilimi da neman ilimi da zaburar da ilimi a cikin alkur'ani sama da wuri 800 more than 800 times Allah yana magana akan ayi karatu a neman ilimi ko ni nan ina tsaye a nan zan ba da aya ta fi hamsin da ba dan wallahi ƙurewar lokaci ba duka gaba ɗaya akan ilimi ne wannan cikin ƙur'ani kaɗai ban kawo maka hadda hadisi ba sun fi faguri ɗari takwas kira zuwa ga ilimi cewa Allah yana so a yi ilimi Allah yana son masu ilimi korar jahilci fada da jahilci kazantar da jahilci zama haka ba neman karatu zaburarwa akan a nemi ilimi wani wurin ya yi amfani da kalmar al'ilmu wani wurin ya yi amfani da kalmar alma'arifa daga arafa ya arifu wani wurin ya yi amfani da kalmar albana bana yubayyinu bayanan wani guri ya yi amfani kalmar ra'a duk yana nufin ilimi duk gaba ke dai ilimi da nau'o'in ilimi bi anwa'ihi wa furu'ihi nau'o'in ilimi da rassan ilimi gaba daya wani wurin Allah ya magana akan girmama masu ilimi ɗaukaka masu ilimi tsare darajar masu ilimi cewa masu ilimi suna tare da Allah tabaraka wa ta'ala wani wurin Allah ya magana akan a fahimi ilimin nan sannan masu ilimi fa ba sa tashi a banza suna tashi ne baina takrimi wa ta'zim Allahu khaliqu kulli shay Allah shine mahalicin komai ayoyi da yawa da ba zan iya faɗan su ba da suka yi ta magana akan harkar ilimi da neman ilimi da yawa suka nuna dan falalar ilimin sai aka nuna yau ai Allah shine ma mai ilimi shi ne farkon wanda ya sifantu da sifa ta ilimi wallahu ya alamu wa antum la ta'lamun Allah ya sani abinda Allah yake da shi aka ce kai ma ka nema dan ilimi ado ne inda ba dan ilimi ado bane da Allah bai sifanta kansa cewa shi mai ilimi ba alimun bi zati sudur allamul ghuyub shine masanin abin da ke cikin zukata kuma shine masanin gaibu uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu min Allah ma la ta'lamu cikin arab ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ولو كنت أعلم الغيب كاكا كلمة علمي أتشين سورة الأعراف إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون النبي الله ني النبي يعقوب yake sifanta kansa yana gaya wa ‘ya'yansa cewa ni fa ina da ilimi ina da sanin abin da ku ba ku sani ba a cikin suratu yusuf alam ta'lam anna allaha lahu mulku samawati wal ard alam ta'lam da kai ake magana alam ta'lam ba kai ilimi ba kasancewa Allah yake da mulkin sammai da kasai ma'ana baka iya gane Allah sai kana da ilimi jahili bai san Allah ba a cikin suratul baqara wa anzala alayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima Allah shi ya saukar maka da littafi ana magana akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya sanar da kai sunna ya sanar da kai hikima ita ce sunna wa 'allamaka Allah ya baka ilimi ya koyar da kai abinda da baka sani ba kenan annabi ma cikin kwalliya da adon da Allah ya masa ya bashi ilimi sai ki zauna kina jahila sai ka zauna kana jahili sai ku zauna ba kwa neman ilimi ba kwa neman falala kalmar da annabin Allah Allah ya masa kwalliya da ida da ita sai mutum ya zauna ya kashe kansa Allah ya bashi dama da zai yi karatu ba mai ilimi shine fi kowa daraja ya fi mai kuɗi don mai kuɗi ma sai ya buƙaci mai ilimi akan gudanar da kuɗinsa haka Allah ya faɗa a cikin suratul nisa rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin innaka ta'lamu aka gabatar da ilimi akan Allah cikin suratul ibrahim wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin kalmar ilimi a cikin suratul sad zalika lita'lamu anna Allah ya'lamu kaji qur'ani lita'lamu anna Allah ya'lamu ku ilimi ku sani kuma Allah yayi ilimi ya sani ma fi samawati wa ma fil ardi a cikin suratul ma'ida litabtagu fadlan min rabbikum litabtagu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adada sinina wal hisab ku nemi falala daga ubangijinku kuma ku nemi ilimi ku san ku yi ilimin da za ku san shekaru ku yi ilimin da za ku san lissafi arithmetic da mathematics adadin sinina wal hisab ya za ka gane adadin shekaru lissafin shekaru al hisab shine lissafi mathematics arithmetic qur'ani yace ayi kokari a san shi cikin suratul isra wa allamakum ma lam takunu ta'lamuna cikin suratul baqara Allah ya sanar da ku abin da ku ce kuna sani ba zalikum azka lakum wa abhar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun cikin baqara Allah ya sani ko ba ku sani ba kul inna allaha la ya'muru bil fahsha أتقولون على الله ما لا تعلمون za ku rinka gaya wa Allah abin da ba ku da ilimi mutum ya zauna cikin jahilci yana yankan magana ya danganta ga Allah bai yi ilimi ba cikin suratul arab qul liman al ard wa man fiha in kuntum ta'lamun tambaye su nawa ne nawaye ne ƙasa da abin da ke cikin ƙasa in ku masu ilimi ne Allah yana magana da masu ilimi ne ba yana magana da jahilai ba cikin suratul mu'minun ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم كدوبا عند الله يتميمي تكلمة علمي كدي أتكين ونن ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر سوف تعلمون تعلمون تعلمون كي علمي كسني ku yi ilimi ku sani a cikin takasuf wa laqad khalaqana al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu Allah ya sifanta kansa da ilimi wa na'lamu muna da ilimi mun san abin da zuciyar dan adam take kaiwa da komowa na waswasi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid iz yatalaqqa al-mutalaqqiyan 'an al-yamin wa 'an al-shimal qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid duka waɗannan ayoyin suna magana ne akan ilimin Allah da irin abin da dan adam yake aikata wa Allah sai ya bashi labari a cikin suratul qaf falimatu hajuna fi ma laysa lakum bihi ilmun Allah ya ce don me yasa kuke jayayya a cikin abin da ba ku da ilimi a'a ashe ba a so ka shiga musu in kai baka da ilimi musu na mai ilimi ne wanda bai da ilimi ya koma gefe ya zama dan kallo balima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ali imran wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun a cikin alqur'ani ta zo gurare da yawa ba inda hum mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu la ya'lamuha illa hu makullan gaibu gaba daya duk wani abu da ba a san shi ba makullan sanin abin da ba a sani ba suna wajen Allah tabaraka wa ta'ala ba wanda ya sani in ba shi ba wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Allah shi ya san abin da ke kan fako Allah shi ya san abin da ke cikin ruwa gaba daya ba abin da Allah bai sani ba a cikin suratul an'am afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab سورة الرعد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك أتكين سورة الحج إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام تكين سورة لقمان هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد تكين سورة إبراهيم فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم تكين سورة البقرة وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية تكين سورة البقر بقرة وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون لا يعلمون لا يعلمون أنه الحق من ربهم تكين بقرة والذين آتيناهم الكتاب يعلمون يعلمون يعلمون أنه منزل من ربك بالحق تكين سورة الأنعام قال يا ليت قومي يعلمون يعلمون إني بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين cikin suratu yasin fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika cikin suratu muhammad wattaqullaha wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin cikin suratu baqara wattaqullaha wa'lamu anna Allaha mawlakum ni'mal mawla wa ni'man nasir cikin suratu al-anfal qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana mala'iku ma an shigo da su cikin baqara rabbi qad ataitani min al-mulki وعلمتني من تأويل الأحاديث تكن سورة يوسف وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون أتكن سورة العنكبوت الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان تكن سورة الرحمن والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا تكن آل إمران إنك دعما سينتكرن تمك آيوين الديوة wallahi a cikin alkurani duka Allah yana ta magana akan ilimi sai ka gaji duka inda za a maka tafsirin ayoyin nan a ta maka bayanin su zaka gane cewa lalle Allah ya mutunta ilimi ya kimanta ilimi bari mu koma cikin sunna tunda da'awar daman alkurani sunna alkurani sunna alkitabu was sunna Allah ya ce annabi ya ce ba a yin addini sai da alkurani da hadisi kuma ba a iya fahimtar addini sai an karanta Qur'ani kuma an karanta hadisi daga cikin bayanin da muka yi a baya ya nuna mana lalle Qur'ani ya bawa ilimi hakkinsa kuma Allah ya yabi kansa da ilimi ya yabi bayansa da ilimi ya yabi annabawa da ilimi ya yabi mala'ikun Allah da ilimi ya yabi salihan bayi da ilimi to addinin musulunci gabaki daya yustamaddu ahkamuhu hukunce-hukuncen addinin musulunci gaba ɗaya ana ciro shi ne daga da ilimi ba da jahilci ba ba a sanin Allah ba a sanin shari'a sai da ilimi to ita kanta duniyar ana sanin ta in ba ilimi ba a sanin duniya sai an yi ilimi da haka wanda yake san rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana to yayi ilimi ya tara na duniya ya tara kuma na ainihin wato lahira lallai kamar yadda Qur'ani ya zo da bayanai a dunkule sunna ita ma ta zo da bayani dalla dalla dangane da abin da alqur'anin ne ya kawo kuma daman ɗabi'ar ita sunna annabi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kullun yana ƙara haske ne hadisin annabi yana ƙara bayani ne akan abin da Allah ya ce tunda daman shi annabi ai Allah ya turo shi mai tafsirin Qur'ani bayan da za ka gane Qur'ani baka gane maganar da annabi ya faɗa to ai shi karanta maka Qur'ani ai shi zo maka da bayanin Qur'ani to yaya zaka iya daukan gayan alqur'ani ba tare da ka dauki fassarar me Allah yake nufi da alqur'anin ba ba zai taba yiwa ka san addini ba ka san hadisin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam da ka as-sunnatu sharifa sunna ingantacciya madaukakiya maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama duka ta zo ne tana sharhin alqur'ani wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna wannan nan Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsarkake shi duk wani bayani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai yi bayani ne wanda yake mustamaddum ya ciro shi ne daga Allah kuma Allah ya wanke shi cewa baya magana akan ra'ayi baya magana akan son zuciya dan haka duk wanda yake neman zaman lafiya ya gane addini ya zauna lafiya da kansa ya zauna lafiya da al'ummarsa ya zauna lafiya a kabarinsa ya zauna lafiya da mala'ikun Allah yawmul qiyama to shine ya san addini ta hanyar karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama manzon Allah yana fada wajen yaban ilimi a cikin hadisin da imamu muslim ya ruwaito shi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman duk wanda ya bi hanya tariqan wata hanya na kira ce kowace hanya yana neman ilimi a ciki kaga ana annabi sai ce ilimi kowane ilimi duk wanda ya bi hanya yana neman ilimi yanzu ko kun ga wannan hadisi yana kan ku ɗaliban jami'a saboda kun bi hanya ne ta neman ilimi kuma ba wanda yake neman ilimi a cikin ku don ya kafirci ba wanda yake neman ilimi don ya butulce wa Allah a cikin ku ina da kyakkyawan zato gare ku da haka kun zo ne ku nemi ilimi don ku rufa kanku asiri ku ƙara wa kanku matsayi ku yi wa al'umma ku hidima sannan a dama da ku a duniya wajen hidima wa humanity da haka duk wanda ya bi wata hanya da zai nemi ilimi ko na addini ko na zamani sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljannati sai Allah ya sauƙaƙa masa wata hanya da za ta kai shi har zuwa gidan aljanna duk wanda ya bi hanya zai je ya nemi ilimi to Allah zai sauƙaƙa mai hanya directly zuwa gidan aljanna manzo Allah ya ce wa innal malaikata la tad'u ajnihata hali talibil ilmi ridan bima yaf'alu ko yasna'u mala'ikun Allah duka suna suna shimfida fukafukansu na jin kai da rahama lokacin da ɗalibi zai tafi makaranta zai tafi neman karatu mala'iku suna mai inuwa suna raka shi saboda sun yarda da abin da yake nema babu illar da za a yi maka babu illar da za a yi miki shine a kashe ki baki da ilimi kamar yadda yau suke mana hanyoyi da dama na wulakanta ilimi tozartar da ilimi nuna ilimi ba komai bane mutum ya gama koyon karatunsa ya gama yin ilimi ya samu satifiket ɗinsa ya gama wahala ya zo kuma abin da zai ci ya gagare shi wannan wace irin al'umma ce da ba ta gima masu ilimi da ilimi kaga wanda suke cin kudin kasar ba masu ilimi ba ne kai ka gama wahala ka je jami'a ka yi layin banɗaki ka yi layin ruwa ka sha sauro kin sha wahala ka yi duk abin da ka yi an baka certificate an yi maka duk abin da aka maka sannan kuma ka zo kana bin ofisoshinsu kana nema alfarma wallahi yau aka sannan duk wanda ba dan wane da wance bane ba billahi azimu ba lalle ya samu aikin da yake nema ba wannan mai sunansa wulakanta ilimi to zartar da ilimi wa zai gyara wannan kaskanci wa zai gyara wannan wulakancin ku dalibai masu karatu ku ne shugabannin kasashe nan gaba ku ne gwamnoni nan gaba ku ne ministoci nan gaba ku ne sanatoci nan gaba ku ne yan majalisu nan gaba ku ne za ku zama masu kishi masu ji cewa lallai ilimi yana da daraja ku ɗaukaki darajar ilimi amma ba a wayi gari a ce wanda ya gama rayuwarsa yana neman ilimi shine wulakantacce to zartacce ba mutane suna yawo da kwalayensu sun sha karatu amma ba su da aikin yi wani banzan bazara certificate din ma na ƙarya ya dauko bai da shi a ashe ilimi ashe ilimi yana da daraja ashe ilimi yana da matsayi tunda har za a yi takardar ƙarya a kansa a je a miƙa ta ana cin kuɗin ƙarya kuɗin zalunci ga wanda ya na gaskiyar amma kuma bai samu abin da yake so ba wannan ba daidai bane kuskure ne ku yi hakuri kasan mu ce dole mu gina mushi gaskiya idan ba mu faɗa ba za su za su binne mu ne gaba ɗaya za su halakar da mu mai ilimi ya zama bai da daraja mai ilimi ta zama ba ta da daraja za ka dauki mace ta sha karatu ta yi ilimi ta yi duk abin da za ta yi in an ninke mai ta a gida a haka za ta mutu a binne ta da iliminta a cikin kabarinta ba ta kari kowa ba ba ta amfani kowa ba talauci ya kashe ta da bakin ciki ya murkushe ta saboda me yanayin kasar ba a kawo mata wani tsari da za ta iya amfanuwa ta amfanar da wani ba an yi dai turanci a jami'a an dai gama duk abin da za a duk lissafin da za a yi an gama amma shin ƙasar taka a shirye take ta bawa mai ilimi wani matsayi ku je ku ga duniya inda ake mutunta masu ilimi da ka yan ya ku ɗalibai ina gaya muku cewa ku shiga cikin wannan tsarin ku kawo gyara wannan wulakancin da ake masu ilimi tozartar da masu ilimi kaskantar da masu ilimi wallahi ba wanda zai gyara ƙasar nan in ba ku ba ba kuma kara ba kar wanda ya kasa a gwiwa kar wanda ya ji cewa ba zai iya ba Don't feel you are disappointed. Wallahi, you are not disappointed. You will make it. Inshallah, ku zaka iya da taimako Allah. Ka je ka yi iya yin ka iya kokarinka. Sai Allah ya taimake ka. Kasar tamu ce ba wanda zai kore mu ba ƴan kutuna bane ba ƴan China bane ba ƴan Tadi bane ƴan Najeriya ne dan gadan. Zaka dole mu je mu tare kasar mu kyautata ta. Waɗannan wanda suka yi expel su samu su kauce su bamu wani mu zo mu gyara su. Expect product from yourself. Ba kwa iya yin abin da ya kamata, ban fa kira suna ba, kaka ce da wani nake. Wallahi wannan abu yana damu na guri da gaske. Akwai bakin ciki, wani yace malam kun ce a ilimi, kun yi hudumobi a ilimi, kun ce a je jami'a, kun ce a je a kwaleji kun ce a yi kaza kun ce malam mun yi karatu mun gama mun dawo abin da za mu ci babu ta gama ilimi ta yi karatu an kawo mata kasar gulun jahili an ce shi zai aure ta ya take ta ya take tunaninta ya take ra'ayinta ya murkushe ta ya za ta yi yanzu da haka za mu ci gaba jahilan ƙasar nan su suke bawa ƙasar tsoro ɓagare ko sai na yi fashin baƙi su suke da ƙarfi su ne ake lallabawa su suke da fawa su suka isa duk waɗannan ayoyin mun jawo su ba san da su ba alhali duniya ta ci gaba ne da ilimi Allah ya yabi ilimi annabi ya yabi ilimi duk mutumin kirki ya yabi ilimi masu sani malamai suka ce duk inda mai ilimi yake masani ka je ka bincika wallahi tallahi baya mutuwar banza dole sai ya mutu mukarraman mu'azzazan a cikin al'ummarsa ko da ba ilimin addini ya karanta ba in ilimin tonan shadda ne na ɗiban kashi billahi lazimu akwai inda za a girmama shi kuma sai an bilayi wani lokacin an zo ana neman sai ce ku jira da Allah aiki ya mun yawa kashi ba zai daidai amma saboda shi yake da ilimin mun sa ba mu da sattin ilimi to mun bar hanya mun bar tunani mai kyau yanzu duniya gabaki ɗayanta da ilimi take tafiya malam yana daga cikin alamar ci bayan ƙasa ci bayan al'umma ita ce al'ummar da ba ta girmama ilimi ba ta taimakon ilimi wani abin suke kashe kuɗi a banza ba ilimi ba masu wani abin ba masu ilimi ba suke taimako a banza ba masu ilimi ba da ka za a yi wayi gari in ba an yi da gaske ba wallahi waɗannan yaran da 'ya'yan na za su tayi wayi gari wani zai ce to me amfanin zuwa university me amfanin zuwa karatun malam wani ya baro ubansa yana hawan jini bai da kuɗin da za a sai masa maganin hawan jini da kullum sai an sha da sata ɗaya da rana ɗaya daga cikin maganin da ya fi kowanne tsada a ƙasar nan shine maganin hawan jini ka baro ubanka bai da masarar da zai ci ya haƙura ka taho jami'a kana karatu saboda yana tsammanin in ka gama za ka samu ya samu hutu mahaifiyarka ciwon suga ya kwantar da ita kafarta ta tsaya ba ta iya takawa ba ta da mai taimakonta kai nan da ƴan suke ƙarin su semester su can da karima karima suke in ka samu labon alheri ka tura musu kana ɗalibi but you are not respected and you are feeling that you are disappointed saboda system din is bad bayan ka gama kana gama makaranta za ka tarar da kannanka 'yan mata budurwa guda uku hudu kowa rikiki rikiki ta girma aure take so wallahi ba sai ta yi magana ba ita budurwa in ta kai mungalin aure ba sai ta yi magana ba da idan ka za ka gane cewa wacce ya kamata mu kai ta gidan miji to kai kanka ba ka da inda za ka je ka yi aiki ka samu dubu goma a wata ga yarinya ta taro maka rikici sai layin samari amma ba kudin aure tana rayuwa a cikin al'ummar da ba ta da taimako duk wanda yake da budurwa a gidansa billahi azimu idan ya zo aurar da ita sai dai ya ji da kansa ba ruwan al'ummar da cewa ubanka hawan jini ne da shi ko ciwon suga ko ubanka ritayi ne ya ritaya waye zai taimaki wannan yaran yan mata kai ne to ka gama makaranta ka fito ba za ka samu aiki ba jama'a kun san yanzu a najeriya ana iya sayan ofa ɗaya naira miliyan biyar kafin ka fara aikin fa naira miliyan biyar za ka cake mai sauƙi miliyan biyu ofar miliyan ɗaya ai a guje ake neman ta wannan wata yi gasa ce mutum ya yi karatu yana da takarda ya cancanta an guda shi an auna shi amma ba za a ba shi aiki ba sai ya ba da cin hanci wace irin ƙasa ce wannan ba dole Allah ya jarabe mu da ɗan barayin daji ba ba dole Allah ya jarabe mu da ‘yan ta'adda ba, saboda waɗanda suka rike murakabar azzalimai ne, ya samu dama shi ne darakta a wajen ma'aikata, shi ne wane aikin da za a ɗauka ma'aikata sai ce ga sunan za mu ɗauki ma'aikata mutum hamsin amma kowane ofa guda ɗaya a sayar mana ita miliyan biyu miliyan uku. Kai! Akwai wanda yake ɗebo ƙofofin a briefcase ɗin sai yake sawa. Ya ce wa sakatarensa a zo a yi interview duk wanda ya ajiye miliyan biyar ku yi min magana za a turo takardar sai zo ya fara aiki wani ne ya samu aiki akan haka ya kira ni yana kumfar baki wannan na yi interview na cancanta na sha wahalar karatu na ce kaga ka daina wani dubun turanci nima wahalalle ne nima ai na sha wahalar karatu na sani kuma nima dan najeriya me tambayar ka yace yayi ya samu interview an dauke shi aiki an ce sai ya bada miliyan biyu kuma wanda yace ya bada miliyan biyu yace in ka ga dama ka je New Nigeria ka buga ko ka je Daily Trust ka buga ka ce an dauke ka aiki kuma an ce sai ka biya saboda me suna jin su ne kasar sun isa wa ishe masa magana yace kuma malam ga ayoyi ga hadisai kun jawo akan hadarin bada cin hanci nace kaga dauki miliyan biyunka ka kai musu kai Allah isa. Wallahi tallahi ba ni da wata fatawa da zan ba shi sama da wannan. In ce in bashi noma ta kashe shi, je ka ka ba su, ba cin hanci ba ne, menene cin hanci? Ka je baka cancanci abu ba a baka ka ba da kuɗi a baka shi shine price shine cin hanci. shine la'ana Allahu rashi wal murtashi wane ne ya karbi cin hanci yanzu wanda zai baka wannan takardar ka bashi ka bashi miliyan biyu kai Allah isa kuma wallahi a gaban ka sai ya talauci haka ake a Najeriya da haka duk bayanan da zan yi yan uwana ɗalibai kar ku ɗauka cewa ban san halin da ƙasar take ciki ba ina sanin sirri ni ma I was a victim akan wannan system din amma ku manta da wannan abu ku yi karatu wallahi tallahi kasan nan za ta dawo hannunku wallahi bi mashi'atillah ku iyaye na mata kuna da very good future kar wance ta yadda ta kashe kanta da jahilci ki ilimi ki karatu kun san abin da nake so na gaya muku wannan da ku nake magana kurin banda waɗancan mutanen wallahi abin da ke faruwa bilistikra wa tatabwa yau da gobe with experience abin da ya tabbatar maza su ke mutuwa su bar mata in na ga dama in ce maka maza sun fi saurin mutuwa da wuri akan mata ku ba da ku nake ba ku rufe bakin ku yi shiru a samin na baku ki je unguwarku ki lissafa wancan mijinta ya mutu ya bar mata yaya uku wancan mijinta ya mutu ya bar mata yaya biyar wancan mijinta ya mutu ya bar mata yaya kaza wancan hadari yayi wancan hawan jini ya kashe shi wancan ciwon suga ne ya kar mijinta wancan sace shi aka yi wancan bata yayi wancan guduwa yayi inugu daga nan ya zo dawowa yayi hadari wancan kaza wancan kaza calamities masifu da bala'ai da talauci da cututtuka da bala'ai duk suna karewa ne akan mazajen nan shi yasa nan da nan zaka ga yaro yayi murmura irin ta waɗannan ba ta tsufa bane tsabar yau da gobe ce kawai wallahi tallahi da haka sai ka ce Allah ya saka ko baka faɗa ba Allah zai saka wallahi kaga ubabi ne a hankali wallahi a kumbure nake fashewa kawai ya samu ne da haka da ku nake magana yanzu za ki iya irga ‘yan uwanki da mazajen suka mutu suna zaman zawarci kuna da wata ƙungiya da suke taimakon mata wanda mazajen su suka mutu a anguwarku ko a jiharku kuna da wannan kaddara kika je kika aure mijinki ya faɗi ya mutu ya bar miki ya biyar shida wa zai aure ki ku gyara man sikan nan da Allah ba ki da wannan wanda zai taimake ki wannan karatun da kika yi wannan ilimin da kika yi wataƙila Allah ya cece ki ya taimake ki ya dan kaɗe takaddar ki kaɗe ƙura akan takaddar ki je ki dan samu wani abu da zai taimaka miki kula da marayunki wallahi abin da na faɗa is reality shine abin da yake faruwa tun da kina rayuwa a cikin al'umma da babu taimako ki wa kanka kiyamul laili tun yanzu baki shiga gidan miji ba kina da yanci yi karatu ki jarrabawa maza maza ki samu certificate dinki ajiye ko bai bar ki kika aiki ba ajiye ki ce muna nan muna jiran yau da gobe Allah ya kiyaye bacin rana ko ba komai kin tsira da shi ko kin san cewa yau ‘yan mata su suke bi suna neman kudin taimakon da za su yi auren da kansu ina babanki yana kwance ciwon kafa ina mahaifiyarki ta makance ina yayanki shi ma iyali sun masa yawa ina kaza yau mata da kansu suke neman taimako da za a sai musu gado kujera kayan kicin al'ummar da bata san darajar ki ba me ya saura miki ki ilimi ina da jawabi a kanki da yawa amma na lura kamar ba kya fahimta amma yau da gobe za ta fahimtar da ke mai ake ciki ke ilimi ke karatu kuma ni ina gaya miki wannan kin gani nan wallahi ba zan bar yata ta yi rayuwar jahilci ba saboda mai na san zan iya mutuwa in tafi na batta da in batta igiya jike ba kawai gwanda in batta a duk inda ta je za ta rayu cewa tana da wani abin da za ta yi firidancin cewa ta yi wani abu in sa mata hijabi in sa mata niqabi in koya mata tsoron Allah ta haddace alqur'ani kuma ta yi ilimin boko ta zama wayayya ko akwai aya ko hadisi da zaka ja muka hana yin da gobe ne ta sa dole ne hankali tunda ba da kudin da zan ba ta jari ta kasuwanci ba ni da yadda zan yi da rike mata aurenta bayan mijinta ya mutu ya kamata na bata ilimi tun tana yarinya karama ta shiga gidan miji da satifiket ɗinta kamar yadda za ta shiga da keken ɗinkinta kamar yadda za ta shiga da abun sana'arta shi ma wannan makami ne a wani lokaci da zai amfani wallahi hajiya ke da kike kallona da ke nake in kin lura da bayanin da nake kukan kurciya ma eh jawabi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana masu ilimi masana suna kan hanyar samun yardar Allah tabaraka wa ta'ala ilimin shine abinda idan ka mutu ko kana kabari Allah yana kai maka lada bayan ka tafi ka bashi ya na addini ne ko ya na zamani duk wanda ya koyar da yaro ilimi yayin karatu ya san ilimi ya je yana aiki ko yana koyarwa ko da ilimin zamani ne ai is useful a cikin al'umma ya zama beneficent yana benefitin mutane to wannan amfanin ko da ba na addini ba ne amfanin da ɗan adam yake karuwa da shi saboda abin da ka koya masa ya ciyar da iyalinsa ya ɗauki nauyin wasu Allah yana baka lada ko kana kwance a cikin kabarinka idan matal insan idan dan adam ya, ya mutu manzo Allah yake cewa in qata'a amaluhu illa min thalath duk aikinsa gaba ɗaya ya yanke ya tsaya cak duk wanda ya mutu aka binne shi aikinsa ya tsaya cak sai abubuwa guda uku kawai sadaqatin jariya sadaka mai gudana gina masallaci gina makaranta yin hanya tona rijiya shuka bishiya yi musu azuzuwa taimakon wani yayi ilimi shi ma sadaka jariya ne kamar yadda zaka bawa bishiya ruwa ta sha ta yi koriya shar ta yi inuwa Allah zai baka lada ina dan adam da ka bashi ruwa ya sha ka bashi abinci ka biya mai kudin makaranta har ya zama babban mutum ya zama family man ai babbar sadaka jariya ne idan ka bawa bishiya ruwa ta sha Allah zai baka lada to ina ga wanda ka bawa dan adam kuma ka dauki nauyin sa ya karatu min babi aula kuna fahimta kuna ganewa kenan gida dan adam shi ma sadaka ne jariya ka taimaki mutum ka ɗauki nauyin sa yin karatu a jami'a ɗauki nauyin sa je waje yi karatu ɗauki nauyin sa koyi sana'a shi ma sadaka ne jariya duk abin da zai zo ya samu ya ciyar da iyalinsa ya taimaki iyayensa ya rufa wa kansa asiri ya inganta rayuwarsa kana kwance a cikin kabari Allah yana maka yana baka lada sadakacin jariya zalla ce wa ilmin yuntafa'u bihi ko ilimi da ka koya wa mutane yuntafa'u bihi kaji ka duba maganar manzon Allah malam utiya jawami'ul kalim ka ba da ilimin da ake amfanuwa da shi duk wani ilimi da ka bayar yana wa mutane amfani kana samun lada kowane ilimi ne inda ana amfanuwa da shi Huzaifa ibn al-Yaman ya gaya mana yace mutane suna neman ilimin alheri yace ni har na sharri ma ina nema kaji wani hadisi kanan nasu ya tsanu na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anil khairi mutane sun kasance suna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan alkhairi wa kuntu as'aluhu anil sharri makhafata an aqa'a fihi ni kuma na kasance ina zo an tambayi manzon Allah akan sharri dan kar in fada ciki ashe ilimi na sharri ma ka san shi don ka kare kanka ka kare al'ummarka shi ma ba abin aibu bane a neme shi amma da me da manufar nayi ne don kar in rubta makhafata an yudrikani fihi kamar yadda zo a wata riwaya kada sharri ya zo ya fada shi sa Hudayfa yana cikin ma'abutan sirrin Annabi shi ya san duk munafukai da suke tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam kaza Allah ya ce da shi kaga wani da kake ganin sa yace eh kakka damu da sallarsa da yawan nafilarsa da yawan karatun qur'ani da yake a masallaci da zuwa tsohon gaba kakka damu da shi munafiki ne dan wutan yace ka ga wani ya rubuta sunan sai rike yace ka san wani ce shi ma munafiki ne dan wutan ka ga wani shi ma duk karka damu uzaifa yayi ta tambaya don ya gane su waye kaga yanzu wannan ilimi ne ai na sharri ma'ana masharrantan mutane ne tare da annabi kwatsam sai labari ya bayyana cewa annabi ya saki list list din suwa list din munafikai Umar ibn al-Khattab shine mutum na farko da ya fara zuwa gurin Hudhaifa yace Hudhaifa anshiduka billah na hada ka da Allah don girman Allah don zafin Allah ka duba mun cikin list ɗin da annabi ya baka ina daga cikin munafukai Uzaifa ya daga takarda ya duba haka ya ce baka ciki daga yau kar wani ya sake zuwa ya tambaye ni don wannan sirri na ne ya ce to alhamdulillah me yasa Uzaifa ya faɗi haka saboda kowa zai zo ya ce a duba sunansa da ƙarshe ina ce za su bayyana to me yasa annabi bai faɗa ba shi Uzaifa me yasa bai faɗa to daga kan malamai suke cewa duk wani ilimin da zaka iya bawa addinin Allah kariya a kansa saninsa ba sai na yi tafasil ba ba sai na yi dalla-dalla ba duk ilimin da a ƙarshe zai landin za ka iya amfani da shi wajen amfanar da al'umma ka alal aƙalli ya zama kana ciki dai za a samu kariya to ya kamata ka neme shi akwai abubuwa da yawa da muna ja da baya ya ku samari matasa ɗalibai kar ku shiga kaza kar ka je kai kaza kar a yi kaza wannan ilimin kaza ake zuwa billahi alimu ko isra'ila ake zuwa aje a koyo shiga da bismillahi rahmanir rahim da kyakkyawan niyya ka shiga ka je kai kai ba kai ne dan niyyar sharri ba alal akalli addinin musulunci ya samu wakilci ta dalilin shiganka wani dan uwa ya kira ni kwanan nan ku yi hakuri da yake mu ana gaya mana komai da komai a ƙasar nan ya faɗa mun sunan wata ma'aikata ba zan faɗe ta ba saboda sirrinsa ne ya ce malam kaga ma'aikata kaza tana daga cikin ma'aikatar da ake bala'in samun kuɗaɗe masu nauyi a ƙasar nan amma wallahi malam ina so in shaida maka duk arewa gaba ɗaya ni kaɗai ne duk arewa ni kaɗai ne mai sallah a ciki ba wani mai kallon gabar ya ce malam a yau in na fita daga ma'aikatan nan abin da na samu ya ishe ni in rayu da ni da 'ya'yana da iyayena gaba ɗaya ya ce but the most unfortunate part of it shine ban ga wani da ya zo cikin ƙananan ma'aikata wani mai sallah iri na ba idan na fita da wurin nan nasu ne su kaɗai malami na san irin zagon ƙasa da ake mini wa kas ala zalik wa haka za da walaik suna nan ma'aikatu da yawa ilmummuka da yawa da yaranmu ba sa zuwa su je a jami'a su karanta gani za su yi ai anan ba a yi aikata sai wani ya zo ya karanta shi kadai ya je ya samu abin da za ka samu a shekara arba'in ya same shi a sati ne ko wata ɗaya sannan at least you can easily be a representative of islam za ka zama mai wakiltar musulunci a wannan wuri ko da yana da wahala wallahi wahala ne da shi wallahi ai ba ma a yi ma wallahi a'a irin courses ɗin da ba a yin in ba a yi a nan kano watakila ana yi a inugu watakila ana yi a onitsha watakila ana yi a lagos watakila ana neman sa a ƙasa kaza a ƙasa kaza suna nan karatuttuka da yawa ku yara ne yanzu ɗalibai ku zama wayayyu don na yi digiri guda ɗaya bai gagara ban koma wata jami'a in yi wani digiri akan wani ilimi daban saboda za ka zama mai amfani a cikin al'umma haka ma'aikatu akwai ma'aikatu da yawa da mutanenmu ba su isa su shiga wurin ba saboda mu saboda ba ku da ilimi yaranmu kullum abin da ya dame su ilimi mai sauki a yi fafafafafafa yanzu a gama rabi satar ansa rabi rashin zuwa makaranta rabi bacci rabi kaza no lokaci ya kure ka tsaya kai karatu sosai saboda amfanin da za ka bayar kai fa kai mai tsada ne kai fa duk inda ka je za ka amfanar fa kuma ne akwai courses masu daraja na tambayi wani yana nan bawan Allah muna tare da shi nan ya ce mini kudin ganin likita a lagos services na health kiyar a lagos ba iri ɗaya ba ne da na abuja ba iri ɗaya ba ne da na me da na nan kano da na jigawa da na kaduna da na bauchi me yasa dalilai kamar haka likita a can uwarsa ƙosai take sayarwa uwarsa doya take sarawa tana sayarwa a bakin titi ubansa ritayi ne ya yi ritaya lokacin da zai shiga jami'a ya yi jam ya ci ya nemi admission ya samu a wani karatu mai tsada ko likita ko wani engineering ko wani abu da sciences ko wani abu karatu ne mai tsada ba su da hali kasan mai suke yi sai su je su ci bashi su biya wa yaron kudin makaranta kasan me suke yi wallahi a kudu akwai waɗanda suke sayar da gidansu na zama su biya school fees ɗin ɗansu da yake karatu a Najeriya ko a wajen Najeriya da niyyar idan ya yi karatun nan ya gama ya kama aiki zai biya su. Barin da maka bayani, waɗanda ba su da addini a cikinsu suna iya ba wa ɗansu bashin kuɗi ya sai da kadararsa, ya sai da gonarsa, ya sai da kamfaninsa, ya sai da kazaɗinsa. ya ce a rubuta gaba ɗaya karatunsa na jami'a ana lissafi in ka gama za ka biya ni don haka likita idan ya gama ya graduation lami lafiya yana buɗe asibiti da kalime-kalime zai buɗe asibitinsa ana kallonsa ana ganin shi wallahi yanzu haka a lagos ban ce maka kano ba akwai likitan da ganinsa kawai za ka yi minti biyu uku ya baka prescription ya gwada ka ya auna ka ba tiyata ba ba aiki ba sai ka ajiye mai naira dubu ɗari da hamsin 150,000 ka bani lissafi idan zai ga mutum goma daga magariba zuwa isha'i nawa zai tashi shi a kullum kuma wallahi layi ake masa me yasa saboda su waɗancan al'umman sun mayar da ilimi yana da daraja kuma dole ka je ka neme su ni kuka nake yi cewa wani asibiti suna karɓar dubu biyar ganin likita dubu biyar ya ce malam ai rahama ake mu ai daga kudin muke dawa mu zo nan kano mu da ya buga rabasa the same services but with different price service iri ɗaya da kuma price kaɗan lauya in ya gama kuɗi yake samu saboda duk kyar da zai je firizanci yanzu magana ake cewa miliyan nawa zaka biya ne lauya na wani attajiri ɗan kasuwa da ya ɗauke shi a matsayin lauya ina muku bayani ne akan yadda ake mutunta ilimi da masu ilimi a wurare ba zugawa nake yi cewa su mai da tsabi da sun su da tsada ba amma alal akalli yaro zai ji daɗi cewa ya gama karatu in ya fita alal akalli zai yi abin da zai dan samu warwarewa ya samu ainihin wato abin da zai taimaki iyayensa ya taimaki kanshi me ya jawo musu suka samu ci gaba sama da mu saboda suna daraja masu ilimi suna kimanta masu ilimi kuma ilimi yana da daraja amma ni da kai fa wani sai ya kai level 400 ko 300 ma a kore shi haka kullum zai zo ya shiga ɗakin jarabawa ya san da doka da komai sai ya je shiga da takarda saboda ya rena hankalin mutane wani kuma ya zo ya kama shi ka biya su kuɗin makaranta na shekara uku a banza you wasted your time akan useless ka zo ka fara from the scratch su kore ka kuma babu kotun da za ta bi maka kado ka zama mai hankali kana gamawa sun kore ka tarar da yara 'yan mata guda shida duk sun kai aure kuma kai suke jira ka gama karatu ka kama aiki ka taimaka musu ka zama wayayye dauda ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa hadisin Tirmidhi hadisi Hasan man kharaja fi talab al-ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarja wanda ya fita dan ya je ya nemo ilimi daidai yake da mujahidi har sai ya dawo gida manzo Allah ya ce fannul alimi ala al'abidi falalan masani mai ilimi a cikin ku akan mai bauta kadai ba ilimin sai tsabar zikiri da salatin annabi da karatun alqur'ani da sujjada da rukuyi falalan mai ilimi a cikin ku da wanda bai da ilimi mai bauta kadai yace kamar falalata ne ni annabi da kuma wanda yake ya fi kowa kaskanci da karanci a cikin ku ba za a kwatanta ba da mala'ikun Allah da dabbobi na Allah tururuwa a cikin ɗakinta kifi da yake cikin ruwa suna addu'a suna roƙon Allah ga wanda yake koyar da mutane alkhairi hadisin imamu tirmizi إن الله وملائكته وأهل السماوات duk halittun da suke cikin sammai duk duka gaba daya wal ard da na ƙasa duk duka gaba ɗaya والنملة حتى النملة في جحرها ترورها أتكن داكنتا وحتى الحوت حتى كيفي إن جاء النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم لا يصلون على معلم الناس الخير الدعاء كل سكيه كما يقوى متاني الخير ko baka je ko ina ba kai ilimi kana koyar da mutane ka samu babban sana'a wallahi shi yasa kullun nake gaya malaman makaranta wallahi ba ku yi asara ba wallahi babbar sana'a ce ya ishe ka alfahari kai malamin shugaban kasa ne ko da bai baka kokobo ba ya ishe ka alfahari kai ka koyar da gwamna kaza ko da bai san da kai ba ya ishe ka alfahari da kwakwalwarka da tunaninka aka gina kasan nan ya ishe ka alfahari ka kawo alheri cikin mutane baka koya ba shari ba wani fashi da makami yake koyawa kai ku ka koya mutane hanyar da za su rayu su inganta rayuwarsu babu kaskanci a ciki kwata-kwata sai alheri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi maganganu da yawa dangane da falala ta ainihin wato ilimi da kuma neman ilimi da kuma aiki da ilimi Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani hul yazkur hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun yanzu masana da waɗanda ba su da sani a cikin ku iri ɗaya ne a cikin suratul zumar yanzu mai sani da jahili iri ɗaya ne za a iya daidaita su can they be equal iri ɗaya ne are they equal they are not equal akwai bambanci tambaya ce Allah ya yi kuma kai ka bada amsa da karen kanka innama yakhsha Allah min ibadihi ulama wa tilka al-amsalu nadribuha lin-nas wa ma yaqiluha illa al-alimun shahida Allah annahu la ilaha illa Allah wal malaika wa ulul ilmi قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما كرنك تشوى كل كان الدعاء الله كدار من علمي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله يتشوى أن تسكي إيماني أشكنكو الله ينا دقاسو نعم والذين أوتوا العلم درجات waɗanda Allah ya bawa ilimi suna da darajoji ba kaɗan ba da yawa a cikinku ya ishi masani ya ishi mai ilimi wannan yabo da manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya yi masa da kuma makana da matsayi da daraja a cikin al'umma da yake da shi wannan ilimi kuma ko ilimin gyaran mota ne ko ilimin wata sana'a ne ko ilimin kera wani abu ne duka ilimi yana da amfani a rayuwar ɗan adam abinda zan rufe da shi ya koyan uwana ɗalibai shine matsalolin da muke da su a yau a wannan ƙasa akan ilimi daman duka wannan bayanai da ne muku ai suna tafiya ne akan imani sai da muka san Allah muka yi imani da shi kun ga a topic ɗin ilimi imani da aiki da shi shine zai nagarta ko inganta rayuwar ɗan adam wannan topic din daidai yake da faɗin Allah fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika ya hada waɗannan tiri abubuwa guda biyu ilimi imani fa'alam ilimi annahu la ilaha illa huwa wannan shine imani wastaghfir li dhanbika aiki da ilimi din walil mu'minina wal mu'minat ku ilimi ku san Allah kuma ku yi aiki da ilimin da Allah ya ba ku. Na'am, idan an ce a yi aiki da ilimin da Allah ya bayar, ba sai iya ilimin addini kaɗai ba, hatta ilimin zamanin shi ma na bokon shi ma yana bukata a ɗabbaka shi. Jama'a muna da damuwa, muna da matsaloli kamar haka. Ku ɗalibai ne, ina so mana magana ta ƙeƙe da ƙeƙe ne da ku. don Allah kaskancin da muke gadarwa kanmu a ƙasarmu a ɓangarorinmu mu yi ƙoƙari mu gyara na farko shine tunanin da muke da shi na hana mata su je su nemi ilimi da Allah mu gyara wannan tunani kun san me ake so mace ta kasance a addini ta zama mai tsoron Allah ta zama mai kamewa ta zama mai mutunci duk macen da ta samu tsoron Allah ta kame ta zama mai daraja mai mutunci ku ba ta ilimi menene ake gudun samuwa a gare ta ita ya mace akan neman ilimi na zamani shine rashin tsoron Allah rashin kamewa da zubar da mutuncin kai wannan kam duk yarinyar da ake da shakka a kanta ake ganin rawar kanta ba ta da kimtsi ba ta da nutsuwa ku tafka ta a gidan mijinta ku je ku yi mata aure ku je ku lullube ta a can saboda ba dole bane ai ba za ta fita da je ta kawo mutane barna ba ba za mu kyale ta ta je ta shuka sharri a cikin mutane ba kuma in mijinta ya hana ta bai laifi ba saboda ba ta da kamewa saboda ba ta da amana saboda ba ta da tsoron Allah ba za mu bari ta bata sunan mata musulmi ba amma yarinyar da aka mata tarbiyya aka kula da ita aka ba ta ilimi ta san Allah yawanci yanzu yaran nan zaka sai da suka hadda Qur'ani ko suka yi sauka Qur'ani kafin su shigo jami'a in Allah ya so yadda muna da kyakkyawan zato a kansu cewa ba za su yi disappointing shari'ar Allah ba haka muke kyauta musu zato ku taimaka musu ku buɗa musu kofa su yi ilimi don saboda su yaye mana bagin cikin da yake damun mu a ƙasar nan har yanzu ba mu waye ba da za mu ninki ne ‘ya'yanmu mu ajiye su mu hana su su je su yi ilimi su yi karatu suna girban kaskanci da wulakanci a gidajensu kai ma kana girban kaskanci da wulakanci nan jami'a ne university ne bari mu faɗe shi kiliyali a cikin kuku waye zai yadda ya aminta ya yi aure ya auri mace mai kamewa mai addini mai mutunci larura ta kama ta ba shi da asibiti da aka ware na mata saboda ya protectin image dinsa da image din matarsa da mutuncin addininsa da daraja sai je mika matarsa ga 'yan uwanta mata su duba ta su mata duk abin da za su yi mata kawai sai ka je ka ɗauki matarka kana zaune kana gani namiji watakila ba ma musulmi ba ya bude ta ya taba duk inda ya ga dama a jikinta namiji shi zai mata scanning ka san yadda ake scanning a bude cimbinta a shafa wani abu a ɗage karkashin cibiyar ta fa tana mace ba a sa wata na'ura da kwamfuta ana hajiya yi numfashi tana wani wani irin gaskanci ne wannan namiji kato yana zaune akan kujera saboda me shi ya je ya karanto wannan ilimin na wannan scanning din kai ka ninke mai yarka ka binne ta ka rufe ta tana da ilimin tana da basira ka ce ba za ta yi ba amma kuma ka dauki mahaifiyarta ko ka dauki matarka ustaziya ce ga hijabi ga niqabi ga addini sista ce a jami'a ga kaza amma ka dauke ta ka kai ta namiji yana taba duk inda ya ga dama a jikinta kuna da uzuri a wajen Allah me yasa ba za mu kishi mu sa ƴaƴan nan su je su yi wannan karatun ba daidai da ƙananan asibitoci yarinya mace sabon haihuwa sabon ɗaukan ciki scanning kurin da za a mata a gane tana da cikin wata biyu wata uku muna ji muna gani sai dai mu kai matan mu maza su je su bude musu jikin suna duba su wai kuma mu zo mu ce muna san Allah to ina jihadin ina taimakon addinin ya kamata ku zama wayayyu yanzu ka je ka je Misra ka je ka ga mata musulmi likitoci doktoci daidai da kemis kemis sai ka irga guda dubu mata ne kawai suke bada magani duk mace mai larura za ta zo a gwada jininta a ɗauki a test a bata magani in allura za a yi mata amai wallahi tallahi yau ko a Kano kake kaga a Kano muke na rantse da Allah ka je larura ta sa a bawa matarka allura likita ya ce za a yi mata allura na sati biyu ka zo unguwar ku karab kacaf sai ka nemi wace mata ce matar aure da ta iya allura da za ta yi wa matarka allura a wani kemis ko a wani asibiti wallahi ba ka samu ba sai ka yi dogon tafiya a akwai kowa matar wani ai ta yi nosin ko eh eh matar wani tana aiki a primary health care a ɗorayi ko eh a kaita sai ka yi tafiyar wajen kilomita nawa ka ɗauki matarka ka je ka yi mata allura a yi mata allura idan ba ka so namiji ya yi mata in ko ba haka ba haka za ka haƙura ka je ka kai ta mai kemis ɗin unguwarku ya karanta bai karanta ba da ce da Allah ya labai a yi wa mata ta allura haka zai ce hajiya shiga daga nan ga ɗan labule yara hajiya sai ta shiga da niƙamin ta da komi ga tsoron Allah har da safar hannun da ta ƙafa amma zai ce hajiya ɗaga haka za ta ɗaga ya yake ga hajiya buɗe ki gani ko ya yi mata allura a damtsan hannunta ko ya yi mata a bayanta ko ya yi mata a kaza yanzu duk wannan ba ku ɗauke shi kaskanci ba me yasa ba zan tura yata ta je ta karanto wannan abun a jami'a ba duk shekara nawa ne shekara hudu ne kuma me illa a cikin yau dan na aure yarinya tana iya yin waɗannan sana'a na kai ta wani asibiti tana yi tana samun abin da za ta kashe kuma ta kare addinin ta je ki da niqabin ki je ki da hijabin ki je ki da safar hannun ki je ki da safar kafar ki je ki kina karatun qur'anin ki je ki ki taimaki yan uwan ki mata musulmi yau haihuwa fa za ta kama matarka abubuwa na sassani abubuwa da za a yi mata kafin a kai ta asibiti duk unguwar ku gaba ɗaya babu wata yarinya da ta school of nursing ko midwifery da za ka kai ta ta fara duba ta kafin a miƙa ta asibitin Aminu Kano ko Murtala duk har yanzu ba ku gane ba za ku je ku dauke su ku kai su wasu asibitocin to ba ma wannan shine mai ciwo ba ka je ka tarar da wata yar kudu ta baro jihar su ta baro garin su ita ta yi wannan midwifery kai ka kisa yarka ta yi ita ta yi nosin din nan kai ka bar yarka ta yi ka ce sai ta yi aure aure za ta yi wace ma aure yana hana karatu kai mata auren ta kuma ka bata dama mijin ta ba ta dama ci gaba da zuwa jami'a ta yar kudu ce ta zo ita za ta soka mata ka allura ta daka mata tsawa hajiya ta rata wannan ta miki tsawa ya zaki ita za ta zauna tana daka miki dawa tana zane mu kun dauki kaskanci kuna da daman da za ku kare kanku ku ba duk Allah sakona a wannan jami'a tunda dalibai ne na sciences ko maza in kun yi wannan karatun kuka auri yaran nan masu dan wannan ilimi ku taimake su ku ba su dama su rinka dan practicing abin da suka karanta yan kananan asibitoci yan manyan asibitoci bude mata asibiti ko bude mata dan chemist a gida yanzu inda aka ci gaba fa in yarinya ta karanta pharmacist ko kuma ta irin notion ta dan yi practicing shekara biyu a asibitin gwamnati ko a wata private hospital mai gidanta sai ya bude mata wani cike da falo ya dan sa mata yan magunguna ya ce ki dinga ganin mutane anan yan kananan cututtukan da za ta iya treating malam tana cikin gidanta tana dafa tuwo wa mai gidanta amma tana duci dinta a zuba mata magunguna da yan allurai da lambar likitoci da in abu ya fi karfinta ga inda take irin abin nan ta rusbani din mutum ta mai da shi asibiti kaza malam ana yi mace da kemis a cikin gida malam bahaushe har yau bai gane ba ku taimake su su ilimi ku taimake su karatu in ba ku bar su su kai wannan ba ai kuna barin su su je su rawa gaban dan asharan layi in ba ku bar su suka je suka yi ba ai kuna barin su je gidan biki su cire hijabin a daba musu shinkawara a shinkafa wara da fadika su cire hijabin a kofar gida a shimfiɗa musu saburma su ci su warware a kira musu mai kiɗa da rawa su yi rawa duk kun ana su su yi aiki da za su taimaki al'umma saboda kuna da wani ra'ayin rikau amma ra'ayin rikau din naku bai hana matan ku je su rawa a tiktok ba wa kish ala zalik su waye waɗannan matan da aka ana su je su yi karatun su yi ilimin da za su taimaki al'umma su din ne dai suke zuwa a ɗauki hotonsu suna kada rawa su din ne ake biki ka gan su tsirara kamar ba ma san musulmi ba su saka kayan da suka ga dama shi ka wannan halal ne watakila ma yar malami ne watakila ma matar malami ne in za su je gidan biki ba magana Allah ba magana manzon Allah Allah ji kan sahabbai kan wa yake da su ku kwatanta ku gani da haka mu gyara wannan message din abu na biyu don Allah ku yan uwana ku yi ilimi da sana'a duk wanda ya yi ilimi ya yi ƙoƙari ya yi ƙoƙari ya samu sana'a ta ilimin kar ku dogara da aikin gwamnati ina shaida muku ba fa lalle ne ɗan Najeriya idan ka yi karatu ka samu digiri ya zamanto za ka samu aiki a Abuja ko a Federal ko a ko a ko a kaza ba ka ɗauka ka yi ilimi ka samu certificate in ka samu aiki fa ne ba in baka samu ba yi ƙoƙari ka ƙirƙiri wata sana'a da take da alaƙa da aikinka yanzu kamfanoni suna iya ɗaukan ku aiki wataƙila kana da ƙwarewa akwai consultants akan abubuwa yanzu an ci gaba mutum zai samu babban plaza sai ya buɗe office ya ce consultant ne akan kaza consultant akan kaza consultant akan kaza akwai wanda suna iya ƙirƙira abinci akwai wanda suke iya ƙirƙira kaza na rantse muku da Allah idan ba ku mu haɗa da sana'a a cikin karatuttukan mu ba wallahi ba za mu je ko ina ba amma sai ka ban takarda ba tsayawa zan yi tun da daman kai illa ka lokacin da aka fara da gargaza lokacin za ka tsaye da mutane ban sani ba amma it make it, it making sense kuna gane ni kuna fahimta abin da nake faɗa kar ku dogara da certificate ɗinku na karatu kaɗai ku haɗa bayan karatun kuma da sana'a da wani aiki sannan kuma ku lura da yadda ƙasar take gudana shine abin da zan rufe a kai kamar yaya corruption ba inda corruption bai shiga ba a ƙasar nan ba na so in ce you don't have rights a Nigeria you have rights a takarda a takarda you have rights amma corruption ya lalata komai to tunda kana rayuwa a ƙasar da take is corrupted to yaya za ka iya fita yaya za ka iya kawo gyara ku dandan ku ne gwamnoni gobe insha Allah ku ne ministoci gobe ku ne sanatoci gobe ku ne malaman addini gobe ku ne iyaye a gidan aure gobe wataƙila ki zama kwamishinan kaza wataƙila ki zama wata lakcara a jami'a wataƙila ki riƙe wata ma'aikata don Allah mu ga kun samar da gyara alal aƙalli a cikin ɗari ku rage mana koda talatin ne a lokacin ku ku rage mana wannan wahala da muke ciki da wala'i da muke ciki bature yake cewa catch them young catch them what young tun ana yara tun alfijir ake shirya mutane a tsara su tun yanzu ne za ka yi tunani cewa in na zama kaza me zan yi tun yanzu ne za ki tunanin zan kirkiri abu kaza in na aure zan hada da kaza ke kan mero ki sani cewa ko kina so ko ba kya so sai kin yi aure kuma sai kin shiga gidan miji ki yi addu'a Allah ya sa mijin da zaki aura mai fahimtar ki ne idan ba mai fahimta ki bane kika fada hannunsa sai abin da Allah ya subhanallah hasbunallahu wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa billah don haka tun yanzu ki tsara wa kanki ya zaki iya rayuwa kina addinin ki kina zaman auren ki kuma kina amfanar da al'ummar ki kyanta ki samu mijin da ya fahimce ki kyanta ki samu mijin da za ku haɗa kai da shi a bi Allah sannan kuma a samu rabbana atina fid dunya hasanatan wafil akhirati hasanatan a ƙarshe dukkan ku ina muku addu'a Allah ya sa ku zama wakilan musulunci dukkan ku ina muku addu'a Allah ya sa wannan kokari da kuke da shi a wannan jami'a na kokarin taimakawa addini da harkoki na addini ga ku ɗalibai na sciences Allah ubangiji ya sa duk kujerun da za ku samu a ƙasar nan ya zama mu ga tasirin addini a tattare da ku idan lakcarori ne ko Allah sa ku samu da canji a jami'o'i idan manya-manyan ma'aikatu ne a kamfanoni Allah sa a samu canji da taimakon al'umma idan 'yan siyasa kuka zama Allah ya sa ku kama samar da juyin juya hali ubangiji tabaraka wa ta'ala ya hada mu cikin rahamarsa ya taimake mu ya agaza mana ya yalwata mana ya tallafa mana ya rufa mana asiri ya sa mu gama da duniya lafiya waɗannan bayan Allah suka girmama mu suka zo zauna a wannan guri suka saurari wannan bayani namu kuma suka yi musana da ku suka taimaka muku Allah ya ba su lada hada ga shi Professor Junaid hada ga shi Din da ya da sauran manya-manyan mutane da suke high table suke tare da mu da ɗalibai da shugabannin ɗalibai ina muku fatan alkhairi kuma ina ba da uzuri an yi ta gayyata ta da yawa da yawa ɗaliban nan sun ta samu na karatun da muke a new site sun ta yi min magana muke ta sa lokaci muna ɗagawa a yi min uzuri a matsayina na ɗan adam mai larurori a kansa da matsaloli masu tarin yawa yau da insha Allah na sauke nauyi sai kuma na gaban Allah ya sa da Allah ya sake haɗa mu karo na gaba Allah ya muku albarka Allah ya cika muku bukatunku Allah ya biya muku bukatunku, Allah ya taimake ku, Allah ya karfafe ku, Allah ya sa ku gama jami'an nan with plain colors. Ubangiji tabaraka ta'ala ya dora ku akan waɗannan mutanen. Wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Waɗannan mutanen da ce na nuna wani ne ko kuwa? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.